السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau sha hudu ga watan biyar miladiya dubu sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka wato masallacin margayi alhaji haruna danja mun haɗu domin ci gaba da tasirin alkur'ani da kamar yadda aka saba wannan zai zama majalisinmu na tartib kafin a karanta tafsiri ko a yi karatun tafsiri akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana cewa malam don Allah menene hukuncin aske rabin gashi da muke matasa ya ce menene hukuncin aske rabin gashi da muke yi matasa to aske rabin gashi bai halasta ba dan su sama ya kira shi laraba suna cin shi alqaja'u alqaja hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ga wata mata ta yi ma ɗanta irin wannan aski ya ce ko dai ki aske masa duka ko kuma ki bar gashin duka ko ki aske duka ko kuma ki bar gashin duka so da ka da wannan ba ya halatta mutum ya zama ya aske rabin gashi ya bar wani bangare nasa baya halatta kuma sannan koyi ne da waɗanda suke mutanen jahiliya su suke yin wannan aske da shirye mu wannan ya ce malam ƙananan kayan da muke sawa a yau kamar jeans shirt t-shirt wizi da sauransu malam menene hukuncin sa musulunci ƙananan kaya a musulunci sun danganta kayan da suka rufe mutum jiki kuma ba su zama alama ba ce daga cin alamomin kafirai ya halasta mutum zai iya sawa amma idan ya kasance ba za ta rufe mutum jiki ba ko kuma suna matsa jikinsa suna bayyana al'aurarsa irin matsatsin wandunan nan da yara suke sawa in mutum zai cire sai ya zauna ba zai iya cirewa a zaune ba ko kuma sai an sa mai zip a ƙasa saboda yadda aka matse shi wannan ɗabi'a ce ta waɗanda ba su neman rabon lahira ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki amma kaya masu mutunci a cikin ƙananan kaya irin su kwat da makamantansu wannan kaya musulmai da yawa ma suna sa su a ƙasashen da irin kayan da suke sawa ke ji idan mutum ya tafi ƙasar masar zai ga hatta manya-manyan malaman su irin kayan da suke sawa ke idan mutum ya sa wannan kaya ne masu mutunci in an ga mutum za a iya girmama shi musamman inda ake sa su amma kayan da mutum zai zo masallaci ya rika jaye-jaye in zai yi tsufu sai ya ja in zai yi sujada sai ya ja saboda wani bangare na jikinsa zai bayyana wannan ko da ba a faɗa maka ba kai kanka ka san hukuncinsa saboda ka ba su halasta ba irin waɗannan kayan kayan maza suna da sharuɗa kamar yadda mata kayan suke da sharuɗa kayan maza na da sharuɗa kamar yadda mata ma kayan su suke da sharuɗa mata kayan su suna da sharuɗa takwas to maza ma kayan su suna da sharuɗa in an lissafa ma waɗannan sharuɗan za su iya fin takwas Allah shirye mu wannan yana cewa wai don Allah ne hukuncin masu cewa annabi sama ba mutum bane to idan ba mutum bane shi menene shi qur'ani ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ka ce musu ni mutum ne kamar ku an san babana an san mamata haihuwa ta aka yi an san garin mu amma yuha ilayya bambanci na da kwana mun wahayi shi yasa busiri rahmatullahi alayhi yace fa mablaghu ilmi fihi annahu basharun وأنه خير خلق الله كلهم بوسيري يشي wa mablaghu ilmi dukka gama zagaye zagayen ka faɗi falala annabi sallallahu alaihi wasallama annahu bashar annabi sama mutum amma wa annahu khairu khalqi khairu khalqi Allah kullihim sai dai a cikin halittun Allah ba wanda ya kai shi Allah bai halicci halitta da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ba in ka ce manzon sama ba mutum bane to menene shi shi dai ba mala'ika bane domin mala'iku ba sa ci ba sa sha shi ko yana ci yana sha sannan mala'iku ba sa haihuwa ba su aure shi ko manzon sama yayi aure ya auri mata da yawa ya rasu ya ban matansa tara sannan yana da 'ya'ya ya haifi 'ya'ya guda bakwai yara ma sun haddace sunayensu to kaga dai jinsin mala'ika shine jinsi madaukaki da malamai suke tattauna tsakanin sa da jinsin dan adam wanne yake kauli rabi jinsin dan jinsin mala'ika yafi jinsin dan adam domin shi yana da wasu ɗabi'u da Allah ya halicce shi da su wanda sun saba mana dan adam sannan manzalla sama ba za ka ce masa aljani ba in ka ce ma annabi sama aljani ka kafirka wannan kafirci ne tsantsa ba wata kalmar da za a yi zagaye ko a yi takaye da za a faɗan ma wanda ya ce masu sama aljani ne shi domin jinsin aljani ƙasa yake da jinsin ɗan adam to balle kuma sai wata halitta wal iyazu billah sai halitta kuma dabba kaga wanda ya sha giya ma ba zai faɗi wannan magana ba so da haka manzo Allah sama Qur'ani ya faɗa cewa mutum ne shi sannan kuma a hadisi صحيح من ظل سما يا فدايتي إنما أنا بشر فيأتي إلي الخصمان شني متني zai iya yiwuwa masu rigima guda biyu su kamun kara to ku sani wanda ya fi ɗaya baki ya zo gabana na kalli hujjarsa na yi aiki da ita na ba shi haƙƙin ɗan uwansa alhali ba na shi bane to ya sani yankin wuta ya ɗaukan makansa shi yasa manzo Allah sama yana alƙalanci ne gwaggwadon abin da ya ji daga alkhasna masu rigima guda biyu da mai kara da wanda ake kara shi yasa ake da ka'ida ta musulunci ka ba kowa dama ya tambaye aji daga gare shi isma min alfariqai ka ji daga wancan ka ji daga wancan ai daga nan ne turawa suka dauka suke da ka'ida auji audi altaran parte audi altaran parte isma min alfariq al-akhar kenan in ka ji na wancan ka ji na wancan so da kamar za Allah su salama mutum ne kuskure ne cewa manzo Allah sama ba mutum ba wannan ya ce malam mutum ne ya zalunci wasu mutane to kuma yana son ya biya su haƙoƙinsu zai iya biyan su ba tare da ya gaya musu ba kawai in ba su ya ba su da niyyar biyan su abin da ya zalunce su zai iya yin haka musamman idan ya faɗa musu cewa zalunta su yayi zai iya haifar da wata fitina to musulunci kullun yakan kalli ka'ida ta irtikabu a khafi dhararai wani abu ne yafi sauki a cikin cututtuka guda biyu so daga da ya zalunce su ya kuma zo ya ba su haƙƙin su ba sai ya faɗa musu cewa haƙƙin su bane in yana ganin idan ya faɗa musu cewa wannan haƙƙin su ne wanda ya zalunce su zai iya haifar da fitina ya tambaya ta biyu ya ce kuma mutum ne ya zalunci wasu yana son ya biya su haƙƙin su amma bai san inda suka baya zai yi abinda zai shine ya je musu sadaka sai ya musu sadaka da shi ranar da suka zo suka ce kuma ga sai ya biya su haƙƙinsu to sai ya biya su sai ya zama sadakar ladanta yana wajensa in kuma ba su zo ba shi kenan ba a haɗu ba to wannan sadakar da ya musu insha Allah ta'ala za ta zama a makwafin wannan zaluntar su da yi haka ya kamata a yi kaga zai yi yanzu mutum ya fito gidan rediyo a yanzu ya ce yana neman wani ya zalunce shi a shekara ta kaza ga watan kaza saboda ka zo ya same shi a waje kaza zai yi wahala saudaka abin da ya fi shine sai masa sadaka an fahimci wannan a hadisin mutum uku da suka shiga cikin kogo suka ya rufe da su ai daga ciki akwai ɗayan su wanda ɗaya zo mutane suka zo suka masa aikin kwadugo ya biya su ɗaya fusa ta yake ansa me ya masa da shi sadaka ya masa ko kuma ya sai masa kai afuwan ya sai masa dabba ya ta kiwon dabba sai ta haihuwa tana yaduwa bayan wani lokaci sai gashi ya zo yace ka bani haƙƙi na ya ja shi kai shi katan garki yace masa ga nan din naka ne yace kakka min izgili ba yace wallahi naka ne sai ranar da ka tafi ga abin da ya faru ya kwashe kayan shi ya gaba da shi shi ma bai bashi komai ba ga bai dan kyauta ba malam don Allah ina neman ƙarin bayani ne akan wanda ke neman aure to iyayen shi sun hana shi to amma ba wani ba wata hujja mai karfi da addinin musulunci ya hana to wallahu alam wani zubin matasa sukan fake da irin wannan mutum bai shirya komai ba sai ce zai yi aure shi ko aure ba zance ba na wasa ba zancen wasa bane Allah ya kira shi da al-misaqul ghalib wa akhadna minkum misaqan ghaliba in baka shirya ba to kar ka fito so nawa ake cewa waɗanda suke zuwa su je su makale su koke ma mutane fenti da daddare a kofar gidajensu in aka ce musu su fito sai su gudu to daga wani zuban akan yin wannan tambaya amma in kamar yadda ka rubuta ne babu dalili na shari'a da ya tabbatar da cewa su hujjar su ce cewa ba za ka yi aure ba to in ka saba musu kai aure ba saban Allah kai ba wannan ita ce magana ta fi inganci domin aure ibada wani kuma bai da ikon da zai hana wani ya ce ibada amma idan suna da dalili na kai baka shirya ba baka da komai su kake son su maka komai ka je ka tattago aiki ka kunto ka kunto bakin kura kaga dole su samu da baibayi su samu kukumi da za su za mata to kukumin ne yana da wahala kai kuma baka tanadi kukumin nan ba kuma ka je ka kunto kura to kaga sai a ta rigima so da kan yin wannan ne haka ne kuma wancan ne to shi kenan Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan gaskiya za mu ci gaba da tafsiri za mu ci gaba da tafsiri insha Allah za mu tashi aya ta 106 fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa malan shakh min ayatin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسخ بها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير نعم Allah madaukakin sarki ya ce ma nan shakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir wannan aya kafin fassara ta malamai suka yi mata shimfiɗa suka ce wannan ma bayani ake mana game da miyagun hali na yahudawa za a yi mana bayani a gaba duk ayoyin da za mu karanta yanzu shimfiɗa ne allah maɗaukacin sarki yake mana a game da canza alkibla domin ayoyin gaba za su yi bayani akan canza alkibla musulmai lokacin da allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara sallah annabi sama ya fara yin sallah tun a makka kafin a dawo madina wasu malamai suna cewa an fara yin sallah tun kafin isra'i da mi'raj wasu kuma suka ce sai da aka yi isra'i da mi'raj sannan aka fara sallah to kowace dai magana aka ɗauka isra'i a makka aka yi shi wasu malamai sun ce an yi a shekara ta goma wasu sun ce an yi a shekara ta sha biyu amma magana ta fi inganci a shekara ta sha biyu aka isra'ila da mi'raji a can ne aka farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallah kuma an farlanta masa a matsayin raka'a biyu kowace sallah raka'a biyu ake yi masu hudu kai sallar da ake mata raka'a hudu to biyu ake yi a wancan lokacin daga baya bayan an yi hijira sai aka tabbatar da sallar gida ta koma raka'a hudu mai hudu ce sallar tafiya kuma aka batta a biyu to manzo Allah sallama idan ya tashi zai yi sallah sai yana kallon Ka'aba Ka'aba saboda nan ne gidan da Annabi Ibrahim alaihi salam kakansa ya jaddada ginansa saboda kasi Allah ya umarce shi cewa ya ya rika kallon alqibla manzo sama kuma haka na masa daɗi to amma kafirai sai su rika yin magana kafiran mushrikai na makka sai su rika cewa ya subbu aba'ana wa yastaqbilu qiblatana yana zagin iyayenmu amma kuma yana kallon mana alqiblar to ana nan ana nan annabi sama sai yayi hijira ya koma madina da yayi hijira ya koma madina sai Allah mana kufi saki sai ce ya koma ya kallon baitul maqdis baitul maqdis wato masallacin kudus da yake filastin to manzala ta sama a zuciyarsa ya fi son ya kalli alƙibla ta ka'aba sau da ka sai ya riƙa addu'a yana cewa ya Allah maɗaukakin sarki ka mai da mu ka'aba to ƙarshe sai Allah ya karɓi addu'a annabi sallallahu alaihi sallama shi aka ce to manzalin sama ya dawo ya ci gaba da kallon ka'aba to kafin a yi masa wannan ta gomashin Allah ya ce ya dawo ya kalli ka'aba shi Allah ya bashi labari cewa yahudawa idan aka canza alƙiblar nan sai sun yi maganganun banza sai sun yi maganganu na banza da suka saba yi to shine sai Allah tun daga nan ya fara mana shimfiɗa sai aka saukar da wannan ayat ta manan shakhmin ayatin aw nusiha la bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sake ce manan shakhmin ayati babu wata ayat da zamu goge ta aw nusiha ko kuma mu manta da ita mu mantar da ita ba mu manta da ita ba mu mantar da ita mu sa a manta da ita ita wannan ayar na'ti bi khairin minha Allah ce to ka'idar mu ita ce za mu zo da wata ayar da ta fi ta alkhairi aw mithliha ko kuma mu kawo wata kwatan kwaciyarta wadda matsayin su daya alam ta'lam shin ya kai mai karatu musulmi baka sani bane anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai wannan ayar kenan wannan ayar tana da qira'a guda biyu kalmar farko ta nan shakh jumhurin ƙurra'u duka kusan dukkan ƙurra'u sun karanta da fatha manan sa shi manunun ta farko fatha ta biyu kuma su mata sukuni sannan sukunan su sinun shi masa fatha manan sa amma an imam ibnu abi amir ibnu amir kai ad-dimashqi rahmatullahi alaihi shi sai karanta manun sikh manun sikh min ayati manun sikh sai ya mai da shi filin a matsayin ruba'i sai mazunsu sai zama an saka kenan nun sihu sai ya ce ma nun sikh min ayati sannan au nun siha qurra duka sun karanta da haka au nun siha amma qurra guda biyu al-imam abu amr al-basri da al'imam ibn kafirin al-makki su sai suka karanta da nan sa'aha ma nan min ayatin au nan sa'aha au nan sa'aha sai zama sun tada mim sun tada hamza to su ne kirawoyi da kuma duka waɗannan kirawoyin suna da suna da tasiri musamman karatu na biyu a kalmar nunsiha kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala to al-imam al-qurtubi yake cewa wa sababuha sababin saukar wannan ayar anna al-yahuda lamma hasadu al-muslimina fi tawajjuhi ila al-ka'bati lalla yahudawa lokacin da suka yi hassada ga musulmai a lokacin da aka ce musulmai su koma su kalli al-qibla ta ka'aba wa ta'anu fil islam bidhalik kuma suka soki musulunci a game da wannan suka koma suna cewa musuluncin addinin wasa ne yau a ce ai kaza gobe a ce ai kaza وقالوا سكت إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه suka ce ai Muhammad abin da yake yi yau sai ya umarci sahabbansa da wani abu gobe kuma sai ya hana shi addini ya zama na wasa fama kana hadha alqur'anu illa min jihatihi sai suka ce alqur'ani ai manzo Allah sama shine ya kirkire shi shi yasa yau in abu ya masa sai ya tabbata gobe kuma in bai yi ba sai ya goge shi ya canza haka yahuda suka faɗi to tun kafin su faɗi sai Allah madaukakin sarki sai sokar da wannan aya aka ce za su faɗa za su faɗa ya ma'aikin Allah ka jira su daga cikin miyagun halayensu za su faɗi wannan magana za su soki addini za su soke ka za su soki alƙur'ani za su ce alƙur'anin ma wata ne za su ce ma alƙur'anin kirkirar ka ne za su ce ai ba da gaske bane ƙur'anin ya za a yau a ce ai kaza gobe kuma a ce ai kaza abubuwa guda uku sun yi kama a game da hukunce-hukuncen su a musulunci abu na farko shine fuskanta alkibla abu na biyu auren mutu'a abu na uku shan giya wannan abubuwan guda uku malamai suka ce sun yi kama da juna ka'aba ta samu canji so uku na farko aka ce a kalli ka'aba na biyu aka da aka ce a kalli baitul maqdis karshe kuma sai aka da aka ce a kalli ka'aba mutu'a auren auren da ake yin shi zuwa lokaci wanda in shi a har yanzu suna yi kuma haramun ne hukuncinsa hukuncinsu ɗaya da zina farkon musulunci ya zo ya tarar da ana yi sai musulunci sai ya bar sahabban annabi sama cewa ba laifi su ci gaba da yi mun gane daga baya sai aka haramta shi daga baya sai aka sake halatta shi daga baya mataki na hudu sai aka haramta shi ita kuma giya ba halatta ta ba ba cewa ake an haramta a halatta ba ita kuma abin da aka rika yi lallatar mutane aka rika yi tarbiyyar mutane aka rika bi a hankali farko da aka zo sai aka ce wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana aka ce ‘ya'yan marmari da kuke samu a cikin dabino da kuma inabi, tattakhiduna minhu shakaran wa rizqan hasana kukan riki wani abu na maye da kuke dan sha idan mutum yana jin haushin wani yana son ya more to sai je ya sha wannan giya sai ya zo ya zazzage shi ci mutuncin sa sai a ce ai a cikin giya yake a kyale shi alhali shi da ma a zuciyar shi yana da manufa kaga tattakhiduna minhu shakaran sannan wa rizqan hasanan sannan kuma kuna ɗaukar giyan nan ku je ku saida ta ku samu kuɗi kaga anan abin da suke yi ba wani sukarta da aka duk da sun san cewa maye mummunan aiki ne hassan yana cewa wa nashrabu ha fa tatrukuna mulukin ita in muka sha sarauta take samu eh in muka sha giya sai ta samu wannan barkata rauta kaga kaga kaga kaga wannan kenan sannan kuma tun a lokacin suna ce mata zunubi suna ce ma giya zunubi eh wani daga cikin Hassan da yana cewa sharibtul isma hatta dalla aqli kadhaka al ismu yadhhabu bil uquli yace na sha zunubi na sha zunubi har sai da zunubin na ya tafi min da kwakwalwa ta zunubi nan giya yace kadhaka al ismu yadhhabu bil uquli haka nan zunubi giya kenan tana tafiyar da hankula to ita giya matakin farko kenan aka zo mataki na biyu sai sahabbai suka zo suka yi tambaya kan giyan nan waccan ba tambaya suka yi ba Allah yana faɗi ne cikin ni'imomin da ya musu ana lissafa musu a cikin ni'imomin da aka musu hadda dabino da inabi sai ka san a cikin dabino da inabi akwai ni'ima a ciki to sai suka zo suka yi tambaya sai suka suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da giya da tata yasalunaka anil khamri wal maisir جل يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما suna tambayar ka game da giya da caca to ka faɗa musu a cikin giya da caca akwai ɗan amfani da ake samu don wasu na sai da su yi kuɗi amma ne akwai kuma cuta a ciki akwai zunubi babba amma zunubin kuma ya fi amfanin girma tun daga nan wasu suka ce a ashe ulladi kana ismuhu akbar min naf'i fa lima af'alu abinda zunubin shi yafi ladan shi girma yafi amfanin shi girma me yasa zan yi daga wacce daga nan sai wasu suka daina shan giya dama tun can za tun can da wasu ba su shan ba su shan giya irin sayyidina Usman sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu baya shan giya yace kaifa ashrabu shay'an idza sharibtuhu la astati an umayyiza bayna imra'ati wa ibnati shi ya za in sha abin da ba zan iya tantance matata da mamata da da matata da yata a tsaka na sha ba suka haramta ma kansu shan giya ba su shan giya sai na Uthman ibn Affan bai taba shan giya ba sai mataki na uku shine aka zo wata rana aka yi talla aka yi biki aka sha giya aka more aka yi fati aka sha giya kuma lokacin sallah yi da aka sha giya ɗaya daga cikin sahabbai ya shiga zai ja sallah ya karanta kul ya ayyuhal kafirun ya cira lala ya ce kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna wa antum a'buduna ma a'bud wa ana a'budu ma abattum wa antum a'buduna ma a'bud kuma lakum dinukum waliya din shine sai Allah madaukakin sarki ya so kada ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu daga yau in kun sha giya fa kun sallah daga nan sai wasu suka ce to ai duk abin da zai hana su sallah ba za su yi ba suka sake haramta ma kansu giya suka ce ba su ba ita wasu kuma suka ce za mu sha tunda dai Allah bai ce mana haram bacci za mu ci gaba da shan kayan mu amma yadda za mu seta mu ga wata sallar ce tafi nisa da wata sai su sha da isha'i ta ga su je kan gari su ta mayan su zuwa asuba ta take su sannan sai su zo sai su salla a tsari to karshe sai na Umar ya daga hannu yana addu'a yana cewa Allahumma anzil fina bayanan shafin fil khamr sai ya Allah ka saukan mana da bayanin da zai warkar da mu game da matsalar giya to shine aka saukar da ya ayyuhan ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون daga nan aka haramta giya har abada to waɗannan abubuwan guda uku sun yi kama da junansu to at-tawajjuhu ila al-qiblati fuskanta alƙibla ita ma ce kama da su ita ce cikon na uku to saboda haka wali hada yunaqidu ba'dahu ba'dan yahuda suka ce shi yasa tunda annabi ya kirkiri alqur'ani wal iyad billah a fadin su to shi yasa qur'ani yake cin karo da junansa ake samun tukka da warwara a cikin sa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qal inna ma anta muftar idan muka saukar da wata aya muka goge ta muka saukar da wata a makofinta kuma Allah shi ya fi sanin abin da yake saukarwa ba ya san abin da yake saukarwa qalu inna ma anta mubtaghi sai su ce ai kai kake kirkirar alqur'ani sannan aka saukar da ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha waccan tana cikin suratul nahli wannan kuma ga ta a gaban mu a cikin suratul baqara dama suratul nahli tana ɗaya daga cikin surori da malaman tafsiri da malaman alqur'ani suka tattauna kan wasu daga cikin ayoyinta cewa rabi surorin ayoyinta makkiyai ne a makka aka saukar da su kafin annabi sama ya kaure da madina wasu kuma ayoyinta sai da annabi sama ya kaure da madina aka saukar da su to al-imam al-qurtubi yace wannan shine asalin abinda yasa aka saukar da ayar manan shakh min ayatin shimfiɗa ce ake yi a game da bayanin da yahudawa za su yi na suka alqur'ani da sukar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan aka juya al-qibla aka dawo aka ce a kalli ka'aba الإمام الطبري يشي ألا مدوك تنسلكي كما يناشي منني ما ننقل من حكم آية إلى غيره بمتبع أوكر وانه كنشي نوة آية مؤجي مكاو وانه كنشي با فنبدله ونغيره مستنزع شكم مسنياشي وذلك أن يحول الحلال حراما ألا مدوك تنسلكي ينادى إيقا يجويا حلال يزم حرام abu da halal ne sai a ce haram ne kamar me kamar muta kamar giya kaga da halal ne sai Allah madaukakin sarki sai ce to haramun ne a daina sha muta a daina yi wal haram halala ko kuma abin da da haram ne sai a juya shi sai a ce halal ne ayi ba komai wal mubaha mahzura sannan abin da yake mubahi ne a juya shi a ce shi ba kyau wal mahzura mubahan sannan kuma abin da yake mara kyau a da da shi a ce mai kyau Allah yana da damar yi wannan wala yakunu zalika illa fil amri wan nahyi ba a samun nasu sai a cin umarni da hani a umarni da hani ne yau za a ce ku yi kaza gobe kuma a ce ku bari abin da suke ce ma annasku asali a larabci suka ce ko dai al-izala annasku al-izala ko annaqlu ko al-ibtal suka ce annasku al-izala kauda abu gusar da abu shine annasku kamar yadda suke cewa nasakhat ash-shamsu dhilla rana ta kauda inuwa kaga nasakhat ai nasakhat ai nasakhat wa azalat rana ta kauda inuwa shine da su ce nasakhat ash-shamsu adh-dhilla rana ta kauda me inuwa to kaga annasku nan bi ma'anar izara sannan ma'ana ta bi ta annasku a larabci annaqlu shine ka dau wani abu kamai da shi wani waje daga nan ne kake cewa na takhtul kitaba ay naqaltu maktubatihi ila ghayrihi annasku annaqlu ka dauce wani abu kamai da shi wani abu yanzu zan iya cewa nasakhtu hadha aljawwala ila makanin akhar ai naqaltuhu min makani al-asli ila makanin akhar na dauka waya daga wajenta na asali na mai da ita wani waje kalma annasku na zuwa da wannan sannan annasku na zuwa da ma'ana al-ibtal bata abu ka bata abu ka ce ba shi kawai ana cewa annasku to anan Allah madaukakin sarki ya ce ma nan min ayati babu wata ayar da zamu goge ta annasku da wacce tafi ma'ana kenan ta fi ma'anar izala kawarwa ba mu taɓa kawar da wata aya ba mu ɗauke ta mu ɗauke hukuncinta na a ci bi khairin minha to za mu zo da wata aya da tafi ta au misliha ko kuma mu kawo da tafi ta da masallacin baitul maqdis da masallacin ka'aba wanne yafi daraja ka'aba hadisi sahihi in ban manta ba muttafaqun alaihi ya tabbatar da yin sallah a masallacin Ka'aba za a ba mutum lada dubu ɗaya. Sallah farilla idan ka je kai sallah farilla a masallacin Ka'aba za a baka lada dubu ɗaya. amma masallacin baitul maqdis akwai hadisi malamai suna tattauna akan ingancin sa amma da yawan malamai sun tafi cewa hadisi ne hasanul li ghairi annabi sama ya faɗi cewa yin sallah a masallacin baitul maqdis lada 500 za a ba mutum da dubu ɗari da ɗari biyar sun kusanci juna to kaga ma nan sakh min ayatin na'ti bi khairi minha ba mu zo nunsiha ba na'ti bi khairi minha wa mithliha kaga nan ne نسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى إلى التوجه إلى الكعبة أن غوجه كنشن كلم بيت المقدس إذا ذا أي سلة ألوك سلا دا نوى لا دا دريبير إن كذي كي سلا أما سلا مثال yanzu sai aka koma masallacin da in kai sallah a cikinsa za a baka lada dubu ɗaya sai aka ce a fuskance shi kaga uciya bi khairin minhu ko an zo da wanda ya ci to kaga nasku kenan shine abin da suke ce mishi annasku amma a istilahi idan suka ce annasku shine sai su ce min izalatu hukmin shar'iyyin bi hukmin shar'iyyin yaqumu maqamahu abin da suke ce ma annasku izalatu hukmin shar'iyyin a kau da wani hukunci na shari'a bi hukmin shar'iyyin yaqumu maqamahu da wani hukunci na shari'a wanda zai zauna a makofinsa imma an yakuna mislahu wa imma an yakuna khayran minhu ko ya zama kamar sa ko kuma ya zama ya fi shi ko ya zama kamar shi ko ya zama ya fi shi to shine suke ce mishi annasku wannan binciken na annasku malaman tafsiri suna bashi muhimmanci shi yasa suka yi rubuce rubuce a kansa tun a da al-imamu qatada ibnu di'amat as-sadusi ɗaya daga cikin manya manyan malaman tafsiri almajiran ibnu abbas radiyallahu anhu ya yi rubutu akan wannan الإمام الشافعي ينادى شيء ينادى بالتالي أكن الناسخ والمنسوخ مع القرآن الإمام القاسم بن سلام أبو عبيد ينادى بالتالي ليروت أكن الناسخ والمنسوخ إن كجنجرو قتا قتا إرنس ابن العرب المالكي ينادى بالتالي ليروت أكن الناسخ والمنسوخ ناشي أبو شعرة سنن baya baya malamai da yawa sun yi rubuce rubuce akan annasikh wal mansukh a matsayin littafi mai cin gashin kansa sannan malaman hadisi su ma suna bincike akan annasikh wal mansukh domin hadisi ma akwai abin da aka goge akwai abin da ya goge su ma suna da shi irin su ibn shahin suna da rubutu akan wannan sannan ka dauki littafin annasikh wal mansukh na al-imam shafi'i zai iya daukan wannan matsayin al-imam al-baihaqi yana da annasikh wal mansukh sannan malaman malaman usulul fiqh su ma suna bincike akan annasikh wal mansukh wani bincike ne mai cin gashin kansa a game da alqur'ani da kuma shari'ar musulunci wani hukunci ya zo a goge shi ya goge wani saboda mahimmancin sa al-imam al-qurtubi yake cewa ma'rifatu hadha al-babi aqyadatun wa fa'idatuhu 'azimatu yace wallahi sanin wannan fannin sani ne abu ne mai ƙarfi sannan kuma fa'idojinsa masu girma ne. Wala ya stagni an ma'arifatihi ulama'u malamai ba za su ce ba ruwansu da ilimin annasikh wal mansukh ba duk malami wajibi ne san ilimin annasikh wal mansukh wace aya ce ta goge wata wani hadisi ne goge wani wani hadisin aka goge wace ayar aka goge shin aya tana goge hadisi shin hadisi yana goge aya shin ijma'i yana goya yana goge hadisi duk waɗannan bincike ne dole malami ya san annasikh wal mansukh musamman wanda zai fassara alqur'ani ko zai fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wala yumsihu illa aljahalatu alaghbiya'u al-imam al-qurtubi yace ba masu musa wannan ilimin sai jahilai wawaye ilimi ne mai matukar muhimmanci lima ya tarattabu alaihi min an-nawazil fil ahkam domin abin da yake bujirowa a cikin saninsa na matsaloli na hukunce-hukunce da za a fitar a cikinsa da yawa yanzu kana iya zuwa ka je ka gina hukunci da wata aya alhaji aya an goge ta an ba labari wani limami a barikin sojoji ne limami ne aka kawo wani barikin wani wata bariki daga cikin barikin sojoji sai ya sa doka ya ce duk wanda ya zo wajen shi da matsayin zai gane zai gana da shi sai ya yi sadaka duk in za ka zo ka gana da shi ba ana zuwa ka ko ka zo za ka yi ma malami tambaya ba to shi shine limami sannan sojoji a cikin ku sun san mas'alolin bariki suna da yawa na tambaye tambaye ko koyarwa ka je yi haka za su yi ta maka tambayoyi saboda akwai abubuwa da ake aikata wasu iri a ciki to za ka yi ta ganin tambayoyi to sai ya sa doka wai duk wanda ya zo zai gana da shi aka tambaye shi aka ce a ina ka samu wannan hujja kuma mala a ce in za a gana da kai zai ce ba ya ce idza na je tumur rasula fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa wai Allah ya ce idan za ku gana da manzon Allah ta sama to kafin ku gana da shi ku yi sadaka kage rashin sanin annasikh wal mansukh na farko ce na farko dai ayin nan ba ta an goge hukuncinta kuma sannan hukuncin ba a taba aiki da shi ba fa Allah yana saukar da ayat tun kafin a fara aiki da shi sai Allah madaukakin ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa sai fa in lam taf'alu wa taba Allah alaykum haqimus salata wa atuz zakah ba a taba aiki da hukuncin ba ba sahabin da yazo zai je ya gana da manzon sama sai da ya sadaka ana saukar da aya aka goge ta kaga bai san hukuncin ba sannan na biyu sai ka tambaye shi sai ka ce da da hukuncin ya tabbata ai an ce ne idan na je tumur rasula idan za ku gana da manzo to an ta rasulun kai manzo na ta imamun kai liman ne kawai ka ja sallah kai hudu baran juma'a lasta rasulan aya ce makhsusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cin khususiyatun nabi abubuwan da Allah ya keɓe annabi sama da su to kuma da Allah ya saukar sai ma aka goge hukunci kage rashin sanin annasikh wal mansukh ko gashi ne yanzu yazo zai jama mutane wani hukuncin banza da ba daidai ba to shi yasa Imamul Qurtubi sai ce ba mai musa wannan ilimin da muhimmancin sa sai jahilai waɗanda suke wawaye wa ma'rifatil halal wal haram sannan kuma a karkashin sanin annasikh wal mansukh ana sanin halal daga haram domin idan abu halal ne aya ta tabbatar da shi kuma aya tana nan to kaga sai kai idan kuma an goge aya kaga baka da damar da zaka zo ka ce mutane halal ne domin hukuncin ta baya nan baya aiki da shi sai ya kawo sai ce rawa abul bukhturi ɗaya daga cikin manya manyan tabi'ai masana tafsiri abul bukhturi ya ruwaito dakhala ali radiyallahu anhu al-masjida wata rana sayyidina ali ya shiga masallaci a kufa ku ji wannan kissa سيدنا علي أنا خليفة تيشبو مسلاتي فإذا رجل يخوف الناس شيء يقول لهم تين أنا توعد شين يخوف الناس هنا توعد فقال ما هذا سيدنا علي تيشبو كوفا قالوا رجل يذكر الناس سيسق تيام تين يكي تمالا مين يكي توعد فقال ليس برجل يذكر الناس sai wannan daga jin shi ba mutum mai wa'azi ba in ji sai na ali ka san malami yana gane malami kuma yana gane jahili amma jahili ba gane malami ba gane jahili dan uwan shi sai na ali yana ji zai ce wannan ba malami bane walakin lahu yaqulu ana fulan ibn fulanin fa'rifuni zai ce kawai ya miƙe ni na ta ni wani ne dan wani ku sani fa arsala ilayhi sai sai na ali ya samu waje sai ya ce a ji mutumin nan yanzu sai ya zo faƙala a ta'arifin nasi kawal mansur sai na ya ce masa kasan hukunta kasan ayoyin da aka goge da kuma ayoyin da suka goge wasu kasan hadisan da suka goge wasu su wasu kuma aka goge su faƙala la sai ce wallah ban sani ba ƙala sai ce fakhruj ce maza maza ka fita daga masallamin masjid na maza maza ka ka bace min daga ne ka fita daga masallacin nan wala tuzakkir fihi kaka kaka sake wa'azi وفي رواية أخرى أعلمت الناسخ والمنسوخ أو رواية أكتشي كاتن الناسخ والمنسوخ كاتن آمن دا أخبوجي دولا دا سخبوجي سو قال لا يشي فانسني فقال حلقت وأهلقت يشي كاتا غمتاني كا حلقت وما كان حلقت دس أرويتو كتن كتشي وانا مغانا دا ابن عباس شيما يا gaba da irin waɗannan mutanen masu wa'azin turmi su zo su rika faɗin abubuwa manya-manya na tashin hankali su fassara alƙur'ani da hausa su ɗauka cewa alƙur'ani bahaushe su riƙa karya ayoyin Allah yadda suka ga dama so daga nasiqul mansukh shar'i ne ga malamin tafsir al-imam shafi a cikin littafin sa ar-risala ya lissafa shi a cikin ilmoman da baya halatta musulmi ya buɗe baki ya bada fatawa idan bai san shi ba wace aya ce aka goge wace aya ce ta goge wata wani hadisi ne aka goge wani hadisi ne kuma ya goge wancan hadisi dole sai da wannan ilimi ne mai matukar muhimmanci malamai suka ce abinda annas annasku ke shiga shine al-insha'u talabi al-amru wan nahyi amma baya shiga cikin al-akhbar baya shiga cikin labarai ba a bada wani labari sai a goge Allah a cikin alkur'ani bai ba da labari ya ce annabi Musa ya kaza annabi Isa ya kaza annabi Adam ya ce ya kaza sai kuma daga baya sai a zo a goge waɗannan wannan labarin a abin da ake gogewa shine ko umarni ko hani da an ce a yi daga baya sai kuma sai a zo a ce me kar a yi kaga al'amuru kenan an hana daga baya kuma sai a zo sai a ce a yi kaga annahayu kenan su ne annasku ke shiga cikin su gogewa ana iya goge umarni ana iya goge hali ana iya goge hali amma ba a goge labari amma al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi yace idan labari ya kunshi hukunci to za a iya goge labari kun ga waccan ayat da na jawo min samaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana labari ne ake bamu wa min samaratin nakhili daga cikin ‘ya'yan dabino ɗanyu, wal a'nabi da kuma ‘ya'yan da inabi yake fitarwa, tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana kuna ɗaukar abubuwan maye a ciki kuma da wani arziki mai amfani kaga anan labari ake bamu ko ku an ce ne ittakhizu ba a ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi ittakhizu minhu sakaran wa rizqan hasana ba amma daga ba sai aka goge hukuncin sai aka ce giya haramun ci kaga al-khabaru al-mushtamilu ala al-talab ne labari ala al-hukmi kai labari ne amma ya kunshi hukunci to shi yasa sai aka goge shi amma sallan labari ba a goge labari Allah baya goge labarin da ya bada ba za a ce ai annabi Adam alaihi salam ya ci itaciya daga baya sai a zo a an goge bai ci ba a ya ci ba za a zo a bada labari a ce Allah ya saukar da annabi Adam daga aljanna ya ce ihbi qaminha ku sauka ku dawo duniya ba daga baya kuma a zo a ce ba a ce ba a'a al akhbaru la tunsakh ba a goge labarai wannan ka'ida ce ta malaman usulul tafsir ka'ida ce kuma ta malaman usulul fiqh al akhbaru la tunsakh illa idza tadammanat hukman shar'iyya sai dai idan sun kunshi wani hukunci na shari'a to anan ya halatta za a iya goge su an samu wasu daga cikin mutane ko malamai da suka ce ai annasku ghairu mumkin ba zai yi a ce ya zai a ce Allah ya goge hukunci ba sun kasa bambance tsakanin albada'u da annasku me albada'u albada'u aqida ce ta yahudawa daga waɗanda suka gaje su kuma sune yan shi'a yan shi'a rafida suna da aqida da suke ce mata albada'u me aqida albada'u albada'u a wajen yahudawa wal iyadu billah astaghfirullah suna cewa Allah na yin wani abu daga baya sai ya gane ba daidai ba sai ya canza shine aqidatul bada'i yahuda suna da wannan aqida a cikin waɗanda suka goyi bayan wannan aqida akwai yan shi'a a ƙarƙashinta suka samu damar in ka ja musu ayoyin da Allah ya yabi sahabbai sai su ce ai thumma badalahu annahum khanu rasulahu in ka ja musu aya Allah ya ce rabi Allahu anhum wa radu anhu sai su ce a wannan qabla an yabdu walad ai wannan kafin ya bayyana ga Allah ne cewa sun yi sahabbai sun cuci annabi wannan aqida ce ta kafirci me bambancin tsakanin nasku da bada albada'u masu wannan aqidar mummuna yahudu da rafida a yan shi'a cewa suke Allah bai san wani abu bai daga baya sai ya gane ba daidai bane ya gyara amma mai annasku annasku ku tsari ne na ubangiji subhanahu wata'ala wajen gudanar da bayansa sai ya so kan musu da wani abin da a lokacin shi ake bukata su a halittar su da irin yadda za su iya gudanar da wannan abin shi ake bukata daga baya kuma sai Allah madaukaki saki in suka iya kai su wani matsayi sai ya dauke musu wannan matsayin sai ya canza musu sai ya kawo musu wani daban shi ne an nasu ina misalinsa a rayuwarmu ta duniya misalin nasu a rayuwarmu ta duniya yau idan aka haifa maka jinjiri a ilimin likitanci ko ruwa ba a ce ka bashi ba ko ba ka suka ce ba ko ruwa ba a bashi nonon da Allah ta'ala ya kunsa a cikin mahaifiyarsa ya ishe shi komai shine tuwon shi shine shinkafar shi shine vegetable ɗinsa shine carbohydrate ɗinsa shine abin da ɗinsa iron ɗinsa duk sinadarai shi a nan vitamins ɗinsa suke komai nasa Allah ya mushi a wannan nona wanda yanzu da ni da kai muka sha guda zami yanzu a tsiyayo maka nonon mace a baka cikin kofi ka sha da wuya baka guda ba amma shi kuma sai ya sha kaga yana ta kiba yana ta kiba yana wani buhu yana buɗewa da ya kai wani waje da ya kai wani mataki sai an naskun nono ya ce an yaye shi idan aka ce an bashi wannan nonon a lokacin inda nonon za a ci gaba da bashi ba abin da zai mishi ba zai mai maganin yunwa ba sannan ba zai kare shi daga ciwo ba a lokacin abinci yake bukata a bashi tsaba shi yasa sai ka ji hada mai da koko ai mashi koko mana tun daga wata shi da za a fara mashi haka da ce yana buƙatar yanzu abin da zai gina mai jiki a to can da yake shan nono kage yanzu nusikha nono wa uhilla wa uhilla mahalla wa abinci an goge nono yanzu matsayin abu matsayin nono an goge shi yanzu bai da buƙatar nono to haka nasu yake a shari'a ina ji mun fahimci wannan hukuncin na hankali to haka dan adam yake sannan in ka kalli matakin rayuwar dan adam haka ya rika yi aka haife shi kwance yake ana nan ana nan sai ya zo sai ya fara zama ana nan ana nan sai ya fara rarrafe ana nan ana nan sai ya fara tatata dabo dabo ana nan ana nan sai ya fara tafiya ai wata rana ba za ka ganshi wata rana idan ka ce ya maka laifi za ka kamo shi to sai dai ka fari shi numfashin shi yana da yawa jinin shi bai hawa da wuri in ka ce za ka ji shi shi ke nan kawai sai dai a ga kafa shi kuma ga yana ya wai ga in ya ji tausayin ka ya waigo kuma bai ji tausayin ka bai kara gaba to kaga mataki mataki kenan to haka annasu yake to an samu wasu da su ba su fahimci waɗannan wannan ka'ida ba sai suka musu nasu a ciki akwai yahudawa saboda waccan akidar tasu ta albada'u sai suka hada albada'u da annasu والنسخ عندنا جائز عقلا الإمام الرازي رحمة الله عليه أشي مفاتيح الغيب يتي أوجم أحنكلي أقوي نسخ كما يدى مكا بغا مثالنا وانا أبدا شي كake bukata yanzu kuma ka wuce shi ba shi kake bukata ba sai a ɗauke shi sai a kawo maka wani wanda zai zama a makofinsa sannan waqi'un sam'an sannan a nafsi kuma ya tabbata akwai nasu ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a hadisi sannan sahabbai sun yadda akwai nasu خلافا لليهود فخر الدين الرازي يتي أما يهودا بس يتدى حكا با فإن منهم من أنكره عقلا daga cikin Yahuda akwai wanda yace a hankalce ba za a yi nasu ba wa minhum man jawwazahu aqlan a cikin kuma Yahudawan akwai wanda suka ce a zai yi ya afku amma walakinahu mana'a minhu sam'an sai ce amma ba shi anasi in ji Yahudawa wa yughwa an ba'd al-muslimin inkaru an-nasakh fakhruddin ar-razi yace an sama wasu daga cikin musulmai sun ce ba nasu amma wahtajjal jumhur min almuslimin ala jawaz an-nasxi wa wuqu'i amma jumhurun malaman musulunci sun kafa hujja cewa akwai nasku a hankali sannan kuma ya tabbata akwai shi a shari'a لأن الدلائل دلت على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دومن دليلي سن تبتت دا النبت مزال سلمة سنة ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ الشرع من قبله ba zai yiwu ka tabbatar da annabtan manzon san sai ka yadda an goge shari'a waɗanda suka kafin shi domin daga cikin imani da annabtan manzon sanama sai ka yadda da cewa annabi sama shine na ƙarshe shine na ƙarshe kasancewarsa shine na ƙarshe na wajabta ne duk annabawan da suka zo kafin su ya goge hukuncin su haka ne ko ba haka bane annabtan manzon sama ba ta kama da shugabancin ƙasa ba shugabancin ƙasa ba nasu duk da su ma akwai naskun ta wani bangare ko amma dai ba nasku an naskul kulli ba za a ce yau an zaɓi shugaban kasa ba sai ce duk abin da aka yi a baya ya goge shi ya canza kasa ce domin har sunan Najeriya ya canza domin doka ne doka ce ta tabbatar da sunan Najeriya ko ba doka ba ce doka ce ta tabbatar da sunan Najeriya akwai sunan Najeriya a constitution to to amma ya an yadda ya goge wasu hukunce-hukunce ko sai ce abu kaza da gwamnatin baya ta yi ba su yarda da shi ba abu kaza ba ta yarda da ba su yarda amma babu annasul kulli to shi manzala ta sama annabta su annasul kulli take ta yi eh da manzon sama ya zo duk wata shari'a da ake yin ta kafin sa ba ta eh sai daga baya Allah madaukakin sarki sai ya rika zaben wasu sai ya ce to abu kaza ya tabbata ana nan a bashi yadda yake shi yasa daga cikin ka'idojin fitar da hukunce hukuncen shari'ar musulunci akwai abin da suke ce mishi al-istishab istishabul hal tan kuma kana ala ma kana abin da yake da a bashi yadda yake wani abin kuma sai a dauko shi sai a masa gyara wani abin kuma sai a ce bashi haka suka ci gida uku wani abin a ce ba shi wani abin a masa gyara ina misali abin da ba shi kaga cin mushi shan giya da akwai su da mutum ya iya auren kanwarsa da akwai da ko ya aure shi da akwai su da amma maza su mai zo ya ɓata waɗannan ba su gaba ke akwai hukuncin da zai kasance manzon sama ya zo ya tarar da ai ana yin sa amma sai ya masa gyara kamar ne kamar aikin hajji ana yin aikin hajji kafin zuwan musulunci amma da manzon sama ya zo ba a goge aikin hajji ba sai aka yi masa sai aka masa gyara abubuwa kaza ba kyau abubuwa kaza ka a yi su su kuma abubuwa kaza a yi su sai kuma abubuwan da akwai su da aka zo aka tabbatar da su kamar ne wa katabna alayhi fi annan nafsa bin nafs ayat da take bayani kan kisasi aka tabbatar da kisasi to wannan shi ne so da haka goge goge shari'ar da take kafin zuwan manzal sama tana tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya saukan mana da alkhairi Allah ya mana albarka ya sa alqur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin mu ya mutu jagoranci sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته